إن الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنواع مسلمي غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر حضورمو a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah. Dan uwa kamar da yadda aka saba za a kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel lamba 96 tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu ko kuwa lamba ta mu mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan ima'artar 96 99 01 62 ko ku lamba ta mu mai lamba 94-32-50-42 Allah mana mafaka muna hatar da insha Allah yan za yi ƙoƙarin kauda rediyo a lokacin kira ko kashe rediyo ko a kusa da gwajenta a takaice don a ji abin da mutum ke faɗi wannan sun lambobi da za a yi kira insha Allah to ina ga dai haka ne sai duka dai cikin lambar biyu da aka bada su ne za a iya kira a kansu ko ta ertalikin ko ta mufkin su ne mutum zai iya kira sha Allah illa kuma magana kau da rediyo a lokacin kira salamu alaikum na'am salamu alaikum salamu alaikum السلام عليكم to sai dai kewar kira mutum ke idan ya yi ya dace bai sake ta lamba daban cikin lambobin da aka bada sai salamu alaikum na'am
wa alaikum salama
wannan lafiya ku na'am bismillah lafiya lau da to eh malami ne muke tare da shi muke bin shi sallah eh kuma sai mu ji kawai iya ke eh cikin kafarori da ake yi ko kafara ta farko sai mu ji ya ce Allahu ak sai bu ma ya ce bar ko kuma salloli raku- in kafarori na cikin sallar kawai sai mu yana ce Allah Allah ko kuma Allah To ah a ci- em, a cikin mu gaskiya ko an rasa wanda zai fi mishi muna so mu ji in ya ce Allah ya zo da Allahu akbar
ah kuma gurin kamar ta farko a hili ne waje daga nesa sai ka ji ya ce Allahu ak sai mu ji shiru kuma sai sarki hannu to na ji insha Allah sauran nan kamar da Sai fashe sama.
su shi muna sauran
to muna fata duk kenan yan uwa za a yi kokarin cewa assalamu alaikum na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
kamar misali in ka tafi wani gari ne kuma kai ɗakan kai kai sallah a wuce aka dai bayan ka ƙare zai ma washe gari da kwana aka ce haka ba yin bayyana kuma ya ne ne za su ba ma ce za su yi kuma ya za to sai ki kama radio assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah bismillah na bismillah to tun da yin kiran wa kenan tun da layi biyu ne aka bada amma da matsalar da zo da wannan layin sai mutum sake layin da cikin wanda aka bada guda biyu zai mashina akwai airtel kenan akwai move amma nan da matsala mutum kenan sai kira yau daya a ciki cewa da na airtel shine 96 99 sifili daya sittin da biyu assalamu alaikum Wa alaikum salam. Mala Iliya.
na'am
An tarke sahiya.
alhamdulillah Ya gajiya.
alhamdulillah Ya kokari.
alhamdulillah Allah ya taimake mu Muna zai da kusa da kawo muna jin daɗin wannan abu.
to Allah ya taimake mu Muna fara da an tashi.
to Allah ya amsa mana assalamu alaikum Na'am.
Alaikum salam.
wa alaikum salam wa rahmatullah Salamu bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam
نعم نعم بسم الله السلام عليكم
alaikum salam.
نعم Alam ya lafiya.
لا في لا Yayin da mutum ke gida, ها gida. Yayin da mutum ke gida, mabbatai suna ne kamata ya karanta masa.
زي جيتا muna fata da yanwa za a gane cewa an ji gwamnatin ƙara na hayaniya a lokacin da yake magana to dai muna fatar wani zai kira ya yi ƙoƙarin kenan kashe rediyo da yake jinta Eh. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum salam Na.
rashin lafiya la la
ka zo mu yi amfanin mutum iya koya maka karatu sai kuma ya ce wai ka tashi ka sai ka bar mai wajen malamin ka ne ke koya maka ni fa'ida wannan abin malaminka Alhali kai ɗalibi ne malaminka
Mm.
ya ce ka tashi ka bar mashi wurin to na ganin akwai to bismillah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa'alaikum salam.
na'am bismillah Kuma kamar zaka zaka wuce mugambai haka zaka gida mene ne ya kamata a karanta mana?
na ji na na ina sai kama radio insha Allah sai kama radio kashi na'am eh kenan assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Akar mukalla barka da asuba.
barka alhamdulillah
Alo?
na ina jinka
An tashi lafiya?
lafiya lau alhamdulillah To ma na ya himma.
alhamdulillah
Awa, Muna jin daɗin shirin nan ɗari bisa ɗari. Allah ya saka da alkhairi.
Allah taimake mu da aiki da abin da ake hudu
Akar mukalla ina da to bismillah yawa ko mutum kai tsaye tambaya ma yahi magana wani goma ba wannan kurin ya tambaya yahi zama lokacin na mai ta daidai tambaya kai tsaye kurin assalamu alaikum
Harama.
na'am
Barka asuba.
barka wannan lafiya
Na ya lawan la ya karatu.
alhamdulillah to bismillah tambaya Allah ina tambaya wai akan bidiya ina so a bambanta mu bidiya wai kala nawa ne?
to
Yawwa kuma sai a gaya mun yanayin matsayin su saboda ka san rami gare mu mu mutanen yanzu.
to Allah taimake mu Yawwa salamu ne daga gari Dogo.
to
Dan gari mai kwantarke.
to bismillah assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Assalamu alaikum.
wa alaikum na alo alhamdulillah
Don majalla. Da ne tambayar da ke gare mu kamar alal misali sai mu ga an ji wajen da yake da suna suke maka barka wa'ansu in ana da'a wa'ansu mu ga sun zauna kuma wa'ansu sai ka tashi to wani ne kamar wani abu ne kyau ga musulunci wanda ya zo a gare shi to na gani
kuma tambaya ta biyu shi ne sai kamar a lokacin zakka idan wani ne zakka idan ne zakka haka kudin ne kudin sai aje su kamar adadin misali sai bar saura ya samu kamar wata biyu har wata uku ya rage shi ba wannan abu ne da mutunci dubu da matsala haka na gani shikin na gani السلام عليكم السلام عليكم لا لا الحمد لله طيب بسم الله ina jinka bismillah
Hello?
ina jinka ne ina jinka bismillah
na ma da ne kawai abu ne da ba a ji wai da ake ta kawai ba na ka zamana zaman tayya zaman tayya ne ake koko ba zaman tayya ake zaman tayya ne da kirkan ta abu da ba a ji
eh kawai su shi da su da kawai da ba a ji shi da ake da haka an zamana sai an tayya ne ake zaman tayya koko ba a tayya ake zaman tayya to na gane eh shi da muke tambaya to assalamu alaikum assalamu alaikum barka alhamdulillah kamar wanka na juma'a ana yi mishi alwala a wato a yi sallah da shi ko kuma to na to wani ga mutsa assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
akwai lahiya lafiya alhamdulillah
wani kamar irin mu mutanen mutanen gona ne kamar wake wanda a ce a girba a tambayi a marin ya hudu da kaya yanzu kai da
to to na ga dan uwa tsaya nan a bar amsa abin da gabata kai hakuri masu kira to dan uwa dai na farko wanda yake tambaya kan cewa yakan ji limamin suna kabbara suna jin kurin cewa ak ko Allah ba sa jin sauran to dai ina ga wannan kowa ko da ba malam tun ba malami bane dai ya san kabbara ana Allahu akbar ya san kuma Allahu Allahu ne kuma ce akbar to wannan zancen yadda limamin ku yake yi abin da ya dace ku yi yanzu ko wanda kuke tare da shi ya kamata ba cikin mutane ba ku keɓance shi ku same shi kurin kuma mun liman mu mukan ji kana ak mamujin bar kuma da Allah ko da ce iya yaboyi ba gaskiya ba gaskiya ba shari'a bace ba shari'a ba ta da karan ba ba magana ta Allahu ak mamujin bar ba kuma Allah wannan gaskiya ko da shi iya ce muku yayi dole kuma yana nasiha ya fasa haka ya rika yin kabara sak ko ya ji kabara Allahu akbar haka aka sharanta ba bane ba na ra'ayi ko shi ya ga dama haka da dole kuma yana nasiha na yin abin da ya zo a shari'a na Allahu Akbar ko cewa ba magana akakin wannan ko na Allah kurin dole gyara in ya gyara fa ni'ima idan mai gyara ba to ɗayan biyu in za ku iya sa wani mai yin na sunna ku tashi in kuma ba ku iya ku kaura shikenan kuna abin da ya dace ku yi sai ta yi batan kai mutum ya bulaguro ya batan kai da ya batan kai ya yi sallah ba alƙibla ba to yan wa abin da ya tabbata a sunna yin batan kai akan alƙibla mutum ya bar alƙibla ya sallah ba alƙibla ba sai in bayan ya ƙare sallah ya tuna baya sakewa haka ta wa kana ga sahabbai kuma ba abin da suka yi na annabi ce musu ba saki kenan bayan haka kuma ko da kana cikin sallar kana kallon yamma misali anan a ce kai bawan Allah nan yamma ce kake juyo kana iya juyowa ka kalli alƙibla ko da kawo sarkowi kuma sallaka ba ta ɓace ba wadda kai tana nan kuma ka ci ko sauran kurin haka ake maɓatan kai ba matsala komi insha Allah sai mutum zai gitta makwantai an wa babu adda ta gittawa makwantai amma akwai adda ta zuwa makwantai wanda ya je makwantai akwai kana huce makwantai a can ba kai kadan a ce abin da aka sunanta na addu'a wanda ya je makwantai ne makwantai ka je ba gitta ba iya can kana nan shi ne aka shar'anta addu'a ga addu'a da ake السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية wannan ɗaya cikin addu'o'i ce ba ta kai wuce ba wannan su da za ka yi an kai wannan za ka yi ziyara kun ba bale in ka kai kabarin gwata kan kwantai ko kan wani kamar addu'a ka ɗaga nukar Allah kamar addu'a Allah shi ka shiga wata mishi balle duka gaba ɗaya makwanta kana masa addu'a amma an kai ta wadace ka ka yi addu'a ina lillahi wa ina ilaihi raji'un na'am kenan Na'am kenan wannan shine zaka yi na addu'a kai tsaye ta ahlul qubur assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum al'afiya shine ka masa addu'a gaba daya ta wanda suke ahlul qubur gaba daya sai tambaya ta gaba ta cewa malami ne ke koya mata karatu ce ta shi ke ban wuri ta yi ruwan ba a mai hukumci sai ka tambaya menene ya sa ya gaya miki haka ya akwai dalili akwai dalili balle ya matsayin ki na mace ce shi kuma ga namiji ne akwai matsala da kan amma shi dai abin taka mai ka haka nan ba a yi bin yin hukumci kan musamman mai dalilin haka kin sai bid'a mai wannan bid'a kala nawa ce bid'a akwai wadda take bid'a haram wadda take laihi ne kuma akwai bid'a ta shirka da Allah yanzu misali bid'a wata kai shirka da ba a santa ba irin wajen haduwa ka kiraya wani Allah ko wani annabi ko mala'ika ko wani malami maimakon ka kira Allah neman agaji a wajen wani ba Allah ba a takaice iyawa yana magana akwai masu ganin akwai bida'a da suke cewa hasana akwai bida'a makaruhu akwai bida'a haramu wannan takasimikin wanda wasu Allah gafarta musu suka yi ya saba man nasi karara wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a yace bata ce shi annabi kai sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce duka bai ce bai kaza kaza bi jaro ba bayan haka idan mun ɗauka shi a wani abin hadisi da ke ba saɓani kashe ne malaman hadisi ya tabbata cewa ce dukkan bi in dai bida ce bata ce kuma ce dukkan bida kuma bata ce dukkan bata kuma gidan wuta bayan wannan dukkan bida kuma sai ga maganar sahabi ta abdullahi bin umar dan a ce a kasa kuma sai a kullace kulliya ce kulwa saba kan su wahala da magana da hira in da zaka gane na magana annabi kurin in dai an dai addini ne yace man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aiki daga cikin aiki asan yake wani addini wanda ba mu muka ce bai an maida mishi Allah bai karba wata ruwaya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkira wani abu cikin lamarin wannan na wani addini ba mu muka ce bai Allah bai an maida mai kayan shi wannan hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama na magana aiki na addini inda aikin addini ne to ba yin sabo wani bai tsarawa kurin kai naka bi ne kurin kamar da abdullahi bin umar ka cewa ittabi wala tabtadu ku bi ka ku kirkira fa ku fitum an yi sabon ku da komai an kare kai naka bi ne kurin musulmi mai imani to idan nan wani zai iya kama tawilin bi da aka zai shiga maka hira sai ga nan abdullahi bin umar yana cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'a an-nasu hasana daga abdullahi bin mas'ud cewa dukkan bid'a bata ce sai cewa in ra'an nasu hasana ko da mutane suna ga mai kyau ce shi kaga sahabi ne ya ci ba wata mai kyau kaga anan ko da kukun ce mai kyau ce to a wajen Allah a shari'a bid'a a ci bata ce kuma mun kare kaga dai ga dai manzo Allah sallallahu alaihi ga sahabi ya fasarata ga an kace mazhaba ce ga Imam Malik rahimahullah Allah shi kan Malik yake ce kaman da ɗaya cikin almajirin Ibn Mas'ud ke cewa naji Malik iya cewa man ibtada'a في الإسلام بدعة يراها حسنا فقد زعم أن الرسول خان رسالة magana ta imam malik kuma cikin littafin ta samun imam shatibi na san kuwa san da ya na san kira san imam shatibi ya ce imam malik rahimullah ya ce duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin addini ya ce mai kyau ce kaji wa magana imam malik duk wanda ya kirkiri bid'a ya ce wannan mai kyau ce ya ce faƙadar za'ama annan rasulun khamil sala subhanallah ya ce haƙiƙa ya ce manzan allah ya hayanci takon allah kina ya rage wani abu kaga ka gama yawa ko alamun zatan wannan shine wa manganin malamai magabata ba hira ba wannan ya ce malami na ce kaza an ce hira kullu kullu waye wannan duk kaga hira ce wannan dai magana ce karara wani manzan allah hodi sahabbai sun yi bayani imam malik ya bayani yan wato bayan duka wannan magana ta manzan Allah sallama ta wannan sahabi ta imam malik sun ce babu wata mukin da bid'a ce ya wani zo a yanzu ya kamata ta mahira ya ta maka maka mai haya kai ka daji ya baro ka Allah ya shirya da mu yan uwa ni ban gama musulmi mai imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ba rudin shaidan ba da yaudarar shaidan kai musulmi mai kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan kalma taka imani kai da Allah shi kadai ne abin bauta kace muhammadu manzo ne na Allah aka ce maka in za ka yi addini ya zamanto Allah ya ce manzon Allah ya ce kar ka yi addini da wani ya tsara maka gaba abin da annabi yahudi ya wadatar da kai kaga mutum shiga hira ana iya yawa malam wani ma malamin iya iya shi ma da ilimi ka shi bakanka wahala ga abin da kake da kata da garanti Allah ya ce manzo Allah ya ce yanwa idan ka gane yanwa musulmi idan har wani dan ya ilimi a cikin addini ya samu matsacin addini har idan iya da haƙƙin ya tsara addini ya gaya maka ya kaza to me aikin manzannin Allah me da kace Muhammadu Rasulullah shi Allah ga wanda ya zaba ya tace ya doka ya aiko shi zuwa ga duniya har tashin kiyama shi yake karantar da kai addini ayi kaza in dai sabo daga Allah ne ga wanda zai koya mana kurin shaɗan yau da yaka kaga wani ma iya iya yi ai kowa ma iya yi kaga wannan akwai rudin shaɗan Allah ya shirye da mu kuma mutum ya roki Allah Allah ya shirye da shi gaskiya in ba rudin shaɗan ba wallahi ban gaba ma abin rigima ko jayayya kan wata bi da hasana yana kaza in dai addini ne amma in wani mu'amala wani hawan inji wani rediyo wani tele na hawan jirgi firigo salu da ta wani bai cikin addini abin da cikin bida'a abin da yake da alaka da addini shi ake cewa bida'a kun bata ce in dai addini ne to ga wanda Allah aiko ya koya da san shari'a da san tsira in za ka yi addinin Allah bautar Allah to ka same ta daga tushe Allah ya ce manzan da Allah aiko ya koya ta sahabbai sun yi amma kun da hira da iya da kamun a kamun a gama maka ibada tallar na rudun shi din Allah ya shirye da mu sai mai magana akan makabarta wannan ina ga shine na bashi magana ta addu'ar makabarta sai magana ajiye mutum ya hudda zakka ya ajiye ta an ka zo maula ya dan baka wannan ya zo ka bashi ya ibada ta a lokacin da aka ce wannan laihi ne lokaci zakka gare ta yanda lokacin sallah ka da lokaci ita ma haka take da lokaci in yayi kurin ka shide ka bada ka huta kurin abu ne naka ka huda cikin dukiyarka ka kai tasarrufi da ke so kurin ka huda ka bada shine abin da yake haƙin abin haƙin da yake kanka magana kabili da ba'di magana yin tahiya sake magana a bayan kabul ko ba dama ita magana kabul ba ta sabata matsala ko da fi malikiya an kawo magana ba ya kai tahiya ba mai magana ta ba'da salam akwai ruwaya wadda ta kawo yin tahiya amma abinda kamar hafiz bin munzir ke cewa hadisi ne munkar yace babu wata ruwaya da ta zo daga annabi sallallahu alaihi da ta tabbatar da yin tahiya kan sujudu sahwi kuma abin da yake tabbas kurin idan ka yi sujada guda biyu kurin sallama ce za ka yi shi ne abin da ya tabbata ɓangaren suna na hadisai Allah Allah. Assalamu alaikum. Na'am. Lafiya alhamdulillah.
Allah tuna muku da zafi wannan tabbiyar ta makabarta guda biyu ce a kowanne ya ce an zo an sa zuwa an sa a gaba.
Ha?
Tabbiyar nan ta makabarta guda biyu ce.
Na gane, na gane, na tuna, na gane, na gane, na gane. shi ashe ta biyun ya ce yana ga wasu in sun zo makwantai suna an bin mamaci suna addu'a a tsaye wasu su yi a zamani wanne ne sunna to wannan zaman cewa wanne ne sunna ina ga abu ne a hili a kullum aka ce sunna menene ya tabbata daga manzon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko kan wannan abin da ake magana kan shi na ibada shi dai ya tabbata a cikin cewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in aka binne mamaci ya tabbata cewa yana tsayawa a kan wakwantan wanda ya mutu tsayawa yake ya addu'a ba zama tsuguna ba yake ba zama a tsayewa yake ko da da suna zamani suna zamani daga an kama da komi da komi ya tsaya a kan kabarin ya sallah wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna yasa kamar nan da mutum zai karanta manan kamar cikin littafi na bulugu maram za ka ga wannan ya ka cewa ruwaya wadda ta cewa a nasarar salama idan aka zo binne mamaci in aka kammala komi wa kafa alai sai tsaya a kan kabarin wanda ya mutu idan ya tsaya in ya so sai ce istagafiru da ahaikum wasu da tasbitu ku roƙa ma ɗan uwanku gafara ta Allah ku roƙan mai tabbaci na tambayar mala'iku kinan ku naku tsayuwa za ku yi kuma addu'a abin da ya zo a cikin sunna shine idan ka diba ta alqur'ani Allah subhanahu wata'ala da ya hana wa manzon Allah yin addu'a ga kahore ko mushrikai ko da dangi ne ai ya magana inda manzon Allah ke masu imani kaiwa kahore Allah iya cewa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi zuwa ƙarshe dai kaga nan annabi iya sallah iya tsayuwa kan kabarin mamace mai addu'a aka mai kashe kai imamu shi kai haka nan kaga wannan shi yace tabbasin nusu kitabu sunna addu'a in aka kare binne mamaci mun zana yana zamne daga an kare komai an kammala sai tashi in tashi sai ce sauran sabai ku roƙan ma ɗan uwanku gafara ta Allah ku roƙan mai Allah ya tabbatar da shi da tambayi mala'iku sai kuma kowa ya bace ba ku karanta kaza kawa kaza ku karanta kaza kawa kaza ko ayi tabaraka in ko ayi yasin da aka saba anan wannan duk da mu anan ko sabo ne din an an ga an yasin ko tabaraka sai mai meko ne ka taba ji talaka ya mutu an ce ayi tabaraka da ka ji tabaraka ko yasin dama anan wani babban ne mai meko dan a ga shi malamin an je gida an san abin da ya je amma baka taba ga an wa talaka ba ba kowa ba tabaraka ko yasin duk da an wa akwai meko akan abu tun an da shari'a ta yawa kowa inda abin a shari'a ta aka ce kowa ya mai tabaraka a mai yasin don abin gaskiya zama kamar kasuwa ne Allah ya shirya mu kurum a takaice dai addu'a ga mamaci abin da ya zo a sunna ga shi qur'ani ga sunna tsayuwa ake kan kabari a yi addu'a wannan shi ya zo a sunna kuma al'adar gari kowar ta shi kai da in kana ka hanka kun kamata da mutane akwai masu yamma ku zamana ku zamana an gama tambaya wace a zamana a ina Allah ya ce a zamana manzan Allah ya ce a ina ka gani kurin haka aka saba ka ga mutum ya tsaya da wani cin ya zamana ina kurin ka kare kunnan ka kurin ga mutane ka bi sunna abin da ya zo ƙur'ani da sunna kurin ka yake shi ka bar mutane su yi suka ko su yi magana kai da sunna kurin tunda wuri ne ne neman alƙon Allah Allah gafarta mamaci ba magana ra'ayi to mutane sun saba kurin su dai inda aka saba haka za a yi Allah ya shirya da mu kurin assalamu alaikum la ilaha ها نعم من بسم الله ها ايه ban ji ba abin da ke faɗi a takaice inda kuna magana mace da miji inda aka sadu ko da ba wani biya bukata ba inda an gama al'aura guda biyu kun za a wanka nan alama ta madaga nan take zuwa duk da babai na bane ba in dai an gama al'aura annabi ta da mutum miji kurin wajibi a wanka ko da ba biya bukata ba wallahi alam sai maganar cewa wankan wantun ya wankan juma'a zai iya zuwa ya sallah shi nassi hatta cikin sai bukhari annabi sallallahu ya ce gusul janaba ya ce gusul juma'ati ka gusul janaba wankan juma'a kaman wankan janaba ne akan haka kuma ita ma juma'a ya ce wajibi ne a yi kan haka kenan wankan juma'a amma abin da zai huda maka shakka ko saɓani ka gabatar da wanke wuraren arwalla kuma ka zo ka yi wankan juma'a wannan tabbas ya wadatar da kai bai ka sake arwalla ba assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na ha hannu an ba alara wacce bai dan mun ba biya bukata ba hannu ba ba magana ba magana wankan janaba a hannu sai dai idan ya kai ga kekin ji irin sha'awa ta saduwa wannan ke cika amma dai a hannu ana magana al'aura ce guda biyu an ka hada Allah shi da mu assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah mana san mutum hankali a bisa ganin annabin nan nan a karkara akwai masu yadda na ce da sakin aika kaga nan ana da zuwa wurin a ƙara san hankalin bayan Allah game da ganin annabin nan da kuma ke jira da na'am assalamu alaikum na la la alhamdulillah alhamdulillah amin amin amin amin tami to shi ke na gani to eh muna maganar to yan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullah to to shi kenan muna fatar je kenan yanwa abadan amsa takaice mai maganar ganin annabi yanwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a wajen magabata ya tabbata a sunna ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a maholiki kuma su kamar sahabbai kamar da cikin shi'an muhammadiyya na imam turmizi kamar abdullahi bin abbas yake an gazo kace kaga annabi sai ya ma tambaya yaya ka gan shi sai ka siffanta mai abin da ka gani shine ma'anar cewa annabi ya ce shedan bai kama da ni kinanan ibn abbas ya bayanin cewa wanda ya san annabin shedan bai iya kamata annabi ki wani ikan yanzu ce maka shi annabi ne ma ƙarya kaga ba shi ne mace annabi ne wanda ake magana wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga siffofin shi in ya ganshi a mulki ma shi ne wannan su da suna magana akan mulki magana da ta zo daga baya an samu wasu cikin magabata Allah cikin zarauta musu wasu malamai sai suke cewa sun ga annabi a hili karara wannan magana wannan magana ta zo daga baya babu nassan hadisi wanda ya kawo ko me ko da ifi ba mudu'i ba wanda wani cikin sahabbai ya ce ya ga manzan Allah salam bayan ya koma ga Allah haka cikin tabi'ai haka cikin tabi tabi'in sai mamali babu ɗaya wanda aka taɓa samun cewa ya ga annaba ƙarar ahimi duk da an samu rigingimu wanda har ma aka zub da jini rashin mahuta shi ne ke cewa inda har annabi zai dawo da wancan zamanin kamata ya dawo a wancan zamanin don ya kashe wutar rigima don an zub da jinin mutane masu yawan gaske kuma abin ayyukan tsakanin sahabbai shine imam hafiz bin hajar cikin fatawar bari ƙarƙashin wani ruwawi yake bayanin cewa maganar a yanzu wani ya ce manzan Allah zai zo ya ce na ɗaya duk mutum mai hankali ya ce mai ɗan ilimi ƙaramin ilimi ya ce baiwa yarda da wannan labarin da akwai labarin ce amma baiwa ce mai ilimi ko mai hankali ya yarda da hakakin wani ce ga annabi ƙarar a hili ya ce idan mutum ya wani magana kenan za mu ce har yanzu akwai sahabbai to me sahabi da ma wanda ga manzo Allah imani da shi yace idan har wani zai zo ayo ce ya ga manzo kenan har yanzu akwai sauran sahabbai a duniya kuma bayan shi annabi zama ya ce yayi bankwanan sahabbai shi ga manzo sai tashin kiyama yace wannan duk an kaji masu tashin karar ahili ka san balle yanzu yan abin yayawa balle ka abin mata san yawa mata abin yayawa duk an kaji ba kun yan cuwa-cuwa ne ya kaga abin bayan ganin annabi ya ka samu kasuwa neman suna da kasuwa ya kaka zama wannan cewa ya ba annabi ya bashi da wata annabi da rashin kumiya da rashin kumiya wa annabi annabi ba ta qur'ani har ta ba da qur'ani qur'ani sabo fil da zai ba da komi da rubutun kamfani to amma annabi zai ba ta qur'ani kuma annan garin wasa suka yarda wai ya gwada abin wai annabi wai zo ba ta qur'ani nata qur'ani ga sabon full na bugun mashin wai annabi zo ba ta kuma aka yarda aka gwada ta cikin a cikin abun labaru kurin yan dan hora ne wal yan dan hora ne yan ci da addini ne abin da yasa su sauran wasu malamai su magana kan abin akwai maganin su ma wata sun samu hanyar su wasu tauna hanya wani ga annabi ba su da hidai misali yasu ce kenan wani abin shine a takaice dan uwa gaskiyar magana cewa wani ya ga annaba karara a hili a yanzu kurin kadiba inda ka kaga cewa kurin dan yaudara ne dan ci da addini ne haka zaka samu tabbas dan abin iya da yawan gaske wani ya ce ka mishi wata addu'a wani ya zo da ruwa iko Allah ba shi wani ruwa ya mishi wata addu'a wai a yanzu yan wa'an ba da wani imani ba rashin karanta tauhidi wai yanzu mutum zai zo ya ce annabi ba shi wani sako ya kawo a ji a rika amsa har ana ba da kuɗi ana rububi ana layi wani annabi ba annabin ya koma ga Allah ce komi ya kare ya gaya mutane daga yau na kare na cika komi ba abin da ya saura na isar amma wai an zuba shekara dubu da ɗari hudu wani zo ce maka gashi annabi ya ga annabi kuma kirki wata dan rashin kumya wai ta da wai anan hawaye wajen kasan kasan murya wai annabi ya zo ta ganshi da ƙarnin harkar ta ganshi ya zo jikin shi jabe jabe da ciwo iya wari ma ba sa fanta shi ta bashi wake ci wake anan wani abin ana sa a radio ana sa a cikin ana labar hatsawa wallahi na ji shi wa annabi ya zo nan azamar ba wai ya zo ta ganshi kwanan farko ta ganshi iya jikin shi jabe jabe da ciwo iya wari ba mai zuwa kusanci ta ce zo ban Allah ya ta bashi abinci kwanan na biyu ya zo a sun sufa balarabe kai dai irin a hira kurin kuma wa an sa an yarda kuma aka sa malami ke mata shaida wai kai idan wara wannan kurin idan wara kana gadanta annabin zai zo wani sufa bakin mutum wanda iya wari kuma kai malami ka yarda haka ga mata shaida aka sa malami ya mata shaida akan cikin abin audio ma wannan kurin mutane sun yawa a yau ‘yan cuwa-cuwa ‘yan ci da addini wadda sa'in hankali mutane muna su yi tsoron Allah kai zai ka abdala ka jiran ga kurin ‘yan damhara ne kurin ko ‘yan damhara ko ɗan damhara ya ga nan wa hiri ba mulki ba hiri ba Allah kiyaye Allah kare Allah kare Allah kare imanin mutane kurin sai akwai mai maganar addu'a ga yara to yalwa addu'a duka ta alkhairi a da'ar ma'ahi karɓaɓɓa ce ga ɗan shi misali da cin adoyi allama asalih li zuriya ta barik li fiha allama asalih li zuriya ta barik li fiha magana ta wannan cikin suje da ke cikin duka rake adda Allah gyara muke zuriya ke kuma Allah masa albarka shine babban abu kwarin na magana kuma aihuwa wannan kuma a rika roƙon Allah duka wuraren sallah a rika roƙon Allah lokaci Allah sabki lafiya kuma Allah baki da mai albarka kuma an an ji abin ciwon naƙuda cikin addu'a ta neman agaji a yawaita la'ila illa an ta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da fata Allah sabki lahiya sai mai maganar zinariyar da ake hudda ma zakka hatta wuya hatta kaza wani an wa masalar da ta zo nasi karar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma asama magana ya ganta da warwaro ilwal aisha yace kina bada zakar wannan tace aisha wala inda baki bada zakar shi wannan kadai a sai sa a miki azabar Allah gobe kiyama tabbasa yan wada maganar zakka ko da kayan roron ne kayan in dai ya kai garam ba kurin kayan zinariya in dai yaunin zinariyar ya kai garam 85 shine ake magana zakka ta kama in dai ta kai garam 85 to shine zakka ta kama idan bata kai ba zakka bata kama ba sai tambaya ta maganar nisabi nawa ne abinda nisabin zakka misali a yanzu dai wanda ya mallaki miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar zakka ta kama shi ɗan miliyan da san sosan kenzimin shi ne zakka ta kama miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar in ba su kai ba kenan zakka ba ta kai ba kuma abin da ake hudawa za a raba gida arba'in a bara ɗaya ko mu ce dukkan jika a bada dala biyar jika biyu a bada biyu da rabi a miliyan guda a bada jika ashirin da biyar din da zai baka ɗaya cikin arba'in da kwaran assalamu alaikum Wa'alaikum salam. Lafiya alhamdulillah. Ta Allah tamke mu aiki. Duk da wara cici duk da wara cici da addini ne. Haka suke. Sun san da aka san annabi komai yayi. Allah ya shaidda mu. Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. lafiya alhamdulillah to bismillah Allah sana sani inda santa ne yake da armi in ya kalle ta heje tambaya an an bashi ya amsa an ce ba ba da sai hakura amma ba da zan kullum ka zo ka tsare ka hanya kana kan da mutane amma ba lahi ga sa alamanta kalle ta dan kaso dan kallon mace kadan kana sa alamanta an ka kalle ka ta maka to sai ka te gidan sai ka tura ina son wance ina son kaza an yace an baka to ko za a baka sai ka dan jira kuma a baka dama hira an ka ce ba a baka ka wani za a ba sai ka dangana kuma sai ka wasa zuwa kana kallon ta eh amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am, bismillah.
Mijina ne, muna zaune da shi amma bai damu da kwanta da shi. Ni bulaguro sai wata guda ɗaya ya zo. Nan yana yin kafa kwana goma amma bai damu da kwanta da shi ba. Kuma haka iya kallo na a cikin dare zan tashi ina kallo ina da kowane lokaci ina sallata ta lokaci biyar. Amma shi in ya ta tsaya bai damu mai saura ba. Kuma wata rama in ya tashi ina kallon shi bai sallah eh in mun yi haɗa da shi na mishi gori. na ce ka rinka sallah ka rinka sallah ka tafi da wanka sallah in ya so in ya je na mishi gurin wani sai kamar sati yana sallah kuma radda muka shirya kamar muna daɗi da shi haka in ya ga an daɗe ba a yi ruwa da ya fara sallah sati amma in ya fita ban ce yana yin sauran sallah da tunda ya in ka lokacin sallah ya zo wata azabar sallah to yalwa sallah iya zaune da yi ba sallah kina ji na ko kai ki gaba da yawa irin wannan mas'ala ba ta gyaruwa a radiyo ko a tambaya haka abin da ya alkhairi kan haka dole ki gaya waliyanki in tsakaninku bai bai gyara ba dole ki gaya waliyanki su san abin da ake ciki don a ɗauki mataki kan abin kunan shi na abin yi assalamu alaikum wa alaikum salam
Malam muna lafiya.
lafiya alhamdulillah Malam tambaya ce gare ni.
to da sauki Eh, Sallah ce ake yi kamar ma muna bin liman kuma karatun ana shi.
eh To, man in iya ko kuma liman ya dace da kaɗan daga muryar ana yi ko ko a goyi zai yi.
mamu iya bayan liman bai yin karatu shurare kurin zai yi eh bai karatu shu mamu shurare yake bai yin karatu shi Mm. assalamu alaikum wa alaikum salam
Wanda ba su da da.
to bismillah lokaci ya kusa ha
Malam muna.
bismillah jaka lokaci ya kusa kariya Malam da sun da ya fi mafi.
eh mi
Ya saki mafi da duk.
eh
Malam.
ina jin ka assalamu alaikum na'am A nan ma zan tambaya ce ne.
to bismillah na'am Wannan tsarin kwanan lafiya lau alhamdulillah an tashi lafiya.
La- Sai tambaya ce nake wani mijina ne kawai nake so ya bani in shiga makaranta ya ce ka.
to he kawo mi koya miki abin da ya kamata he kawo mi koya miki gida in shi ba ya kai ki ba sai in ba ya koya miki ba shi ba ya bar ki ki je ba to dole a samu shi ya koya miki in ko bai koya miki to ya kawo mi koya miki bayan wannan kuma dole a saki mataki kan abun don karatun addini wajibi ne in ma ya koya miki ko ya- ko ya kawo mi koya miki ko ya kai ki makaranta lazim a yi ɗayan uku nan ba a zama haka nan gaskiyar magana assalamu alaikum la'alam
Wannan tambaya ce gare ni.
na'am
Wannan ya shigo masallaci an ƙare fata jan.
eh
Sai isko wani yana yin lafiya.
eh Sai wani suka ce mai cewa kai lafiya sai ke yi fa. Kuma sai ci gaba da bin shi. Ya tsaya fata shi take.
eh akwai masu ganin ana iya haka nan kin aka kiran ba ta ba ba sallah amma abin da ya da kai bishi sai sallar shi kun tunda an kada jami'i dan mu shiga ka shiga mushkilar jami'i biya masallaci amma in sallar sallar ta yi Mm, lokaci an waya yana ga lokaci ai hakuri an waya dai kullum ne kira ya kira na bayan na huta lokacin kenan ya zo karshe muna fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidaikin kuma kurakure Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته